نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu a wannan dare na juma'a wanda kuma ya dace da bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da shida ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin bakin sabon kwaltako a garin ningi karamar hukumar ningi a bauchi a tarayyar najeriya kafin mu fara darasi ina wa kawunan mu da yan uwa baki daya daukakin musulmai na najeriya da ahalus suna khasa na rasuwar ɗaya daga cikin mu na sunna wa'anda suka kafa wannan kungiya tun tali-tali kuma suka ba ta kulawa suka ba ta goyon baya shine a sheikh sa'idu hassan jingir muna roƙon ubangiji allah ya gafarta masa allah ya yafe masa allah ya kai rahama kabarinsa gwagwarmayar da ya yi wajen yada sunna ubangiji allah ka ba shi ladanta da duk wanda suka ga riga mu gidan gaskiya a wannan tafiya baki ɗaya wanda ya yi nasara kwarai da gaske kamar yadda yake faɗa tun ana kuruciya ake wannan da'awa har aka yi fulfula kai ya buɗe da furfura gemu haka har ya zama na tafiya da kyar ake yi duk wanda yake cikin wannan ƙungiya tun 80 wani abu ya san wannan dattijo yana ɗaya daga cikin sautin izala a najeriya baki ɗaya kuma alhamdulillahi ni tun ban kai wa'annan yaran ba nake jin sautin shi kuma na amfana da shi sosai ban taɓa zamanin zan zo irayen hanya ta karatu haka ba amma har kwanan gobe akwai waɗansu ilimai da ni na ji a bakin shi karatu kuma ya sa na zurnatar da su wanda ban zamanin hakan za ta faru ba to ko ba komai ni na imani yana da kamasho a kaina duk wanda ya kai wancan lokacin irin su shek ba ibrahim mai shinkafa irin su sautin suna shek yakubu musa irin su shi kansa kuma habibu ya kaura da irin su sautin sunna da irin su mai shafi da irin su abbas isa lauya wannan in ka keɓe shugaban ƙungiya baki ɗaya a sheikh ismail zakariya da kuma mataimakinsa usman muhammad wayan nan alhamdulillah ne na zauna da su kuma tun ina yaro na ji karatukansu ubangiji Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ya ɗawaine da suka yi Allah ka kai musu a mizaninsu muna roƙonka ya ubangiji yadda wayan nan bayan ka suka rasu akan wannan tafarki mu ma Allah ka sa mutu akai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka tabar da mu bayan ka shirye da mu Allah karka taɓar da mu bayan ka shirye da mu kullum laraba suna cewa innal fadla lil mutaqaddimi falala tana ga magabaci duk wayannan manya-manyan malumma namu da wayanda suka rage ɗaiɗaiku na farkon da wayanda suka tafi din suna da falala a kanmu duk wani mai da'awar sunna wayannan malaman suna da kamasho a ciki domin sai da suka sha kalubale da jifa da tsangwama da tsana sannan Allah ko da ka hange wasu laifukan su mu ma muna da namu ai babu wani wankake amma sai kaga dan adam ya yabi mutum kuma sai ce sai dai kaza sai dai me kowa da nashi laifin ka gani qudu baliman shagalahu aibuhu an ibin nas ma dalla da wanda laifukan sa suka shagaltar da shi gabarin laifukan ma'ana wanin shi to muna addu'a ga wayannan bayi ga malabakar ikala shi ma ga su irin shak albani shak jafar ɗan mai shiya dukkansu duk baki ɗaya allah ka yafe musu kuma tasu ta yi kyawu domin mun ga bayansu mu ne yanzu abin tashin hankali ba mu san ta ya za mu cika ba amma duk wanda ya riga ya cika ta hanta wannan hanya to shi abin a masa barka ne da iyalansa baki ɗaya mu ne kan ja'alaye mu ne ba mu sani ba to allah muna roƙonka mu ɗumma Allah ka sa yadda suka cika irin tasu mai kyawu mu ma ka sa mu cika a wannan hanya kame da kullum nake fada duk wanda ya ɗauki hanyar da'awa to sai fa yayi haƙuri batun ka ce sai ka warwasa wannan kuskure ne ka ba a hankali idan Allah ya zaka warwasa a hanyar da'awa zaka warwasa amma in kai gaggawa ka bi ka zama dan kwalama to zaka yi bawan ba ganin kai ba da'iya ba kai ba mai kudi ba kai ba dan siyasa ba ka zama jemage to gwara ka zaɓi gida ɗaya wanda ka ga yama ka tafi akan shi mun sani kuma akwai limaminmu na sunna imamu ahalus sunna wal jama'a shek muhammad bin abdulwahab shek abdallah abdulwahab abdallah gadan kaya ko kuma in ce ma'ana sharaɗa ko mun san malam bashi da lafiya yana asibiti a kwance yau wajen sati biyu kenan ko uku to muna shek abdulhab addu'a ubangiji Allah ka bashi lafiya wallahi mala abdulhab wanda bai san shi bane bai san shi ba shine gatan ahlus sunna a Najeriya kuma duk wani abu da kake gani ana cin nasara a Kano da kewayenta akan da'awar sunna malam abdulhab ne shine baya goya marayu duk wani da'iya da yake takama na ahlus sunna ba wanda ba shi da alaka da shi domin shi gidansa gidan kowa ne kowace irin rigima ka kwaso ta iyali ta da'awa ta masallaci ta gwamnati zai karbe ta ko mukabalar da aka yi da wayannan ja'iri jabberi kaga shi ya tsaya ya tara matasa ba wani da ya sa hannu sama da shi shi kadai yake kulla komai wannan kwalejin da aka hada na malamai a Kano duk shi ya jagoranci komai a ƙarƙashin kulawarsa duk wani malami sai dai ya ji daga baya amma wannan malami shi ya tsaya tsayin daka har aka yi wannan mukabala ƙarya ta bayyana gaskiya kuma ta bayyana to muna masa addu'a Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka sa wannan jinya ta zama kafara a gare shi da duk ahlus sunna duka musulman duniya baki daya muna addu'a Allah ka basu lafiya Allah ka sa jinya ta zama kafara gare su baki daya idan ta mu ta zo kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana kurakuranmu mu wannan ba shi kawai ya rubuto mana takarda ta kirki mai tambayar ji a kwalin batiri ka ji tsoron Allah rubuta takarda mai kyawu inda ya kana son amsa maka na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم و ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين
Na'am, a jiya mun fara kisar annabi Nuh da wani ɓangare na gwagwarmayar sako, wanda Allah ya ce wa laƙada arsalna Nuhan ila ƙaumihi. Hakika mun aiki annabi Nuhu zuwa mutanensa, faƙala ya ƙaumi abudullaha malakun min ilahin gairu, ya ce ya ku mutane na ku ji tsoron Allah, ku bi Allah ku kaɗaita shi ba ku da wani Ubangiji sai shi kaɗai. Afala tattaqun ba za ku yi imani ba don ku tsayar da kawunanku daga azabar Allah? Wa ƙalar mala'ul na kafaru min ƙaumihi sai manya-manyan gari daga cikin mutanensa wani suka kafirce suke ce ma haza illa basharun mithlukum kai nuhu fa ba kowa bane illa mutum ne kamar ku yuridu an ya tafaddala alaikum kawai yana son shugabanci ne yana son ya shugabance ku walau sha Allahu aida Allah ya so la'anzala mala'ikatan da ai ya aiko mala'ika a matsayin annabi amma Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum kuma irin nuhu suka ce ma sami na bi haza ba mu taɓa jin irin wannan abin da nuhu yake faɗa mana ba ga wani ko kuma ba mu taɓa ganin mutum ne da awar annabta irin nuhu ba bi a ba'in al'awwalina ga iyayenmu wani suka gabace mu in huwa illa rajulun bihi jinna kai kula ba da shi mutum ne kawai jinni suka shafe shi in kun kyale shi in sun sake shi zai dawo normal ko kuma ku bar shi ba tarabbasu bihi ku jira shi ku yi dakonsa hatta in zuwa wani lokaci da jinnin zai sake shi ko kuma ya mutu mu huta baki daya to je na karanto mana yadda ubangiji subhanahu wataala ya ba annabi nuhu dama bayan ya roki ubangijinsa ya ce rabin surni bima kazzabun ko Allah ka ka cece ni ka taimake ni bisa karyatan da suka yi ko dai ka taimake ni ka halaka min da su ko kuma ka taimake ni ne ka tsaidata da ni daga gare su baki daya to shine Allah ya yi wa annabi Nuhu umarni ya masa wahayi cewa ya yi wannan jirgin ruwa kuma ya kama kowanne irin jinsi na halitta aure ya sanya a cikin wannan jirgi nashi kuma in ya shiga wannan jirgi ya yi mata kistata da faɗin Allah da ya ba mu labari بسم الله مجراها ومرساها فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم to Allah ya ce kawai in ya tara duk wanda zai tara to ya shiga wannan jirgi kamar yadda zamu gani nan gaba fa idza stawaita anta wa mamma aka ko to saboda haka kai addu'a wannan shine ma'ana in go jirgin wannan kai wannan addu'a jirgin zai fara tafiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa kuma inda za ku kai wanda mun gani kuma suna shiga wannan jirgi suna ta fara tafiya ubangiji ya yi wa ƙasa wahayi cewa ya arziko ya ce ƙasa قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
Allah ya ce ya ke ƙasa fito da ruwan da yake cikinki ya ke sama ke masa ko naki Allah ya ce faltaƙal ma'u ala amrin qad qudir ruwan sama da ƙasa ya haɗe bisa umarnin Allah wanda Allah ya riga ya kaddara kai banda Allah wa zai wannan a ce duniya ta cika da ruwa ma'ana tsundum iya inda annabi Nuhu yake akan wannan ruwan nan ne kaɗai ma'ana ba ruwa amma ko ina sama ta saki ƙasa ta saki bi ma'ana duniya ta cika shikenan Allah ya halakar da kowa ya halakar da komai sai annabi nuhu kadai da mutanen wannan jirgin ruwa su kadai suka saura a duniya baki daya babu ko kiyashi ko gwazarma ko ƙwaro ko tururuwa ko zaki ko giwa ko damusa ko ɓauna ko kerkeci duka babu duk abin da ka sani na halitta babu illa iya wannan zurriya ta cikin jirgin annabi nuhu to wannan yasa ake cewa annabi nuhu abul bash abus bashar thani uban duniya na biyu annabi adam shine uban duniya na farko annabi nuhu kuma shine uban duniya na biyu domin wa'annan zurriyar ta cikin jirgin ruwan annabi nuhu wa'anda suka tsira mu ne fa duka baki daya din mutan duniya baki daya yanzu iya wannan fasinjan nan zuri'ar wannan fasinjan ne muke a yanzu haka an gane ko sabon zube ne Allah ya yi aka yi sabon lale to wannan duffa wannan labari da Allah yake labarta wa ƙuraishawa duffa wa'azi yake musu don su shiga hankalinsu cewa ba wani abin da ya gagari Allah in ya sha ayu zuhibukum ko ayyuhan nas Allah in ya ga dama da tafi da mu baki daya ya sake sabon zubi sabon lale kenan ba wani abin da ya dace ga bawa illa ya koma ya rungumi Allah ka koma ka bi dokokin Allah duk abin da ake faɗa ma ka gane gaskiya ce duniyan nan fadin shirme ce wasan yara ce kamar ka walwainiya ce an gane ko kaga duk inda aka wayi gari mai kishirwa ya kalli kwalta can nesa ai tsammani zai ruwa ne sai ya je kuma ta da ba ruwa bane ba to haka rayuwar take kana ganin cewa in ka samu kaza shine zaman lafiya to in ka samun kuma sai kaga ashe ba shine zaman lafiyan ba baki dai za ga cewa kwanukan naka kididdigaggu ne kullum muna Allah Allah gobe ta zo amma kuma numfashin mu na raguwa kwanakin mu na raguwa kullum muna rufin ma'ana jibi ta zo amma kwanakin mu ne suke raguwa numfashin mu na raguwa muna ƙara kusanci da kabari to shi yasa kullum mu gane cewa duk wannan abin da muke harigido akan shi shirme ne yadda ka zo duniya tsirara haka za ka koma tsirara babu gida ba mota ba alfarma ba dogarai ba sai kayi ba kowa daga hali sai sallah ka gane ku ba abin da zai saura da gida da mota da katifa da ɗaki da mata da waye duk ka basu a gidan duniya dama anan ka same su to da Allah wanda ya zama na cewa wannan shine masirarsa to me wani abin tinkawo a rayuwa me wani abin jin daɗi kana da kaza ka tara kaza kai ne kaza ku ne kaza a gari kai ba kowa ba ne ba da ka mutu bayan 'yan kwanaki ka zama menene tsutsotsi sun cinye ka ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me yafi kai ka zaɓa an gane ko haka fa rayuwar take baki ɗayanta to Allah ya mana gama da katar to shi yasa kowa ya koma ga Allah kowa ya shafa kansa ruwa to shine muka ga yadda Allah subhanahu wataala ya mu'amalanci waɗannan mutane na annabi Nuhu to kuma daman sautari za mu tada cewa manyan gari ba su fiye karɓar gaskiya ba akasari in kaga manyan gari sai audan sharholiya amma ɗaiɗaya kun manyan gari ne kake ganin suke karɓar gaskiya shi yasa waccan interview da wancan ma'ana bawan Allah ya yi wa sahabban manzan Allah ai daga cikin tambare ya musu yaya nau'in mabiyan wannan annabi suke sai suka ce duk talakawa ne sai ce daman su da mabiya annabawa an gani ko daman ba a fiye samun mawadata da masu mulki suna bin gaskiya ba sai kaɗan shi yasa duk mai mulkin da kaga yana bin gaskiya ko mawadacin da yake bin gaskiya wannan ba ƙaramin tarfa garinsa nono Allah ya ba an gane ko saboda dukiya da mulki ɗabi'a su girman kai suke kawowa in ka fiye masu mulki wa'azi da masu dukiya cewa za a talauci ne yake damun ka da kayi kuɗi kai ma za ka bar hanyar to kada Allah ya samu ba wannan hanyar da izininsa subhanahu wata'ala amma dai mu gane cewa sau tari abin da yake faruwa kenan sai Allah ce fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi in an ce mala'u sune manyan gari mala'u akwai mala'u na kirki akwai mala'u na banza shi yasa ce mala'ul ladina kafaru an gane ko manyan gari amma waye ne wayanda suka kafirce min qaumihi daga cikin mutanen annabi nuhu suke ce ma haza illa basharun mithlukum kai da Allah ku kyale wannan mutumi ba fa kowa bane shi mutum ne kamar ku daman shi ya ce ba mutum bane ba dama ai bai musu kalace a ce ba mutum bane ba ai karewa ma sun san tarihinsa sun san gidansu sun san iyayen shi ba haka ba kawai dai abin da yake so ya faɗa musu shi manzan ne na waye na Allah kuma ga abin da yake faɗa ku kaɗaita Allah ku bauta masa wuha da hula sharika lahu baya neman wani haraji baya neman kuɗin komai an gane ko Allah ya ce suke cewa wannan ba kowa bane illa mutum kamar ku yuridu an ya tafaddala alaikum kawai so yake ya zama shugaban ku ya zama shine ma'ana jagoran ku mulki yake nema sarauta ta yake nema shi yasa kaga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hadisi yake cewa umirna an nanzila nasu manazilahu an umarce mu bar mutane a mahallinsu dan musulunci ya karantar da kai cewa ba shugabanci yake so ba in ya je yaƙi mutane ko kuma suka yi sulhu da mutane to shugabannin cikin musulunci baya karba sai ya bar su kai ne mai unguwa ka ci gaba da unguwancinka kai ne hakimi ci gaba da hakimcinka kai ne sarki ci gaba da sarkinka me yasa dan musulunci ya nuna muku ba shugabanci yake bukata ba kawai musulunci yake so a karba tunda kun karɓi musulunci to magana ta kare a je a ita shugabanci to wannan shine adalci na musulunci shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo fatahu makka aka karbo masa dan makullin ka'aba ya shiga ya fita ya gama ai kaga ta yayi a meka makullin zuwa gurin wanda aka karba duk da yana kafiri amma saboda adalci na musulunci to shi yasa mu gane cewa musulunci baya neman shugabanci kawai yana nema a karbi gaskiya su suke cewa yuridu an yi tafaddala alaikum yana so ne ya zama ya zan fifiko akan ku walau sha Allahu ai da Allah ya ga dama to kaga ya aka kuka san Allah har za ku ce da ya ga dama la anzala mala'ikatan da ya ai sauko da mala'ika kaga shi yasa Allah a can wata aya Allah yake ba su amsa cewa da a ce mala'iku ne a doron ƙasa yamshu na mutuma'innina suna tafiya a doron ƙasa to da idan mun tashi aiko annabi sai mu aiko annabi mala'ika amma ya za a yi jinsin banu adam ne a doron ƙasa kuma sai mu aiko mala'ika mutum sai mu aiko ma'ana annabi mutum ba ya sai mu aiko ma'ana annabi mala'ika sannan ba aljanu bane ba mutane ne sai mu aiko ko ma'ana aljani annabi a'a in mun yi haka babu hikima ai shi hikimar aiko annabi shine ya karantar da al'umma su sakon ubangiji subhanahu wata'ala sannan su kwaikwayi rayuwarsa rayuwarsa ta cikin gida da iyali rayuwarsa kuma ta wajen gida rayuwarsa a kofar gida rayuwarsa a kasuwa rayuwarsa a fagen daga rayuwarsa a gurin sana'a rayuwarsa a gurin kowace mu'amala rayuwarsa a gurin neman aure to mala'ika baya aure baya ci baya sha ko ba haka bane baya zuwa kasuwa in an aiko mala'ika ya za mu kwaikwayi sunnonin annabin mala'ika kaga ai ba zai yiwu ba a mala'ika baya ci akwai kuma sunnar cin abinci manzala ya ce ya kai fulan kul bi yaminika wa kul min ma sammilla kul bi yaminika wa kul min ma yalika manzo Allah ya ga wani yaro yana cin abinci da hannun hagu sannan yana ta yawo da hannunsa a cikin kwano yace ya kai wannan bawan Allah kai bismillah ka ci da hannunka na dama kuma ka ci gabanka inda annabi mala'ika ne haka zai faru ba zai faru ba an gane ko sannan gashi wani ya zo ya tambayi manzon Allah ya rasulullah in na kusanci iyali ga yadda nake ji bayan na gama sai manzon Allah ya ce ni ma ina ji da maman ku ta haka kaga duk ina zamu fahimci wannan shari'ar ba za mu gane ba mun gane ga muka fahimci wankan janaba har iri biyu da wanda yake ma'ana wanka wanda yake ma'ana wanda yake dafa da sunnoninsa da farallansa da na filfilinsa ba na sifatul ijiza da kuma sifatul kamalin kaga dina za mu fahimci wannan idan da a ce annabin mala'ika ne ba za mu gane wannan ba kuma in annabin mala'ika ne ai mala'ika ba zai bari a kawo masa wurgi ba amma manzo Allah ya sarri na aka kulla masa ya je ma ta'ifa an koro shi an fasa masa kai jini na zuba ya je jihadi an fasa masa hakoransa na gaba an masa gibi duk ina za mu fahimci wannan mala'ika zai juri wannan abin ne kaga ai ba zai jura ba to saboda haka kuskure ne ma ku ce wai lausha Allahu la anzala mala'ikatan ai da Allah ya ga dama mala'ika zai aiko tunda duniya ba mala'iku bane dan adam ne dan adam za a aiko muku annabi ma samina bi hadha fi aba'il awwalin mu dai bamu taba jin wanda ya zo ya ce a ta Allah da bauta ba tun a iyayen mu na farko ko kuma mu bamu taba jin wanda ya zo ya ce shi mutum ne kuma annabi bane ba to ala ta halin kun taba ji ko ba ku taba ji ba ba shi bane hujja kullum kana gane mutum ba shi da hankali in yace ni ba taba jin wannan magana ba to dan baka taba ji ba kuma shikenan babu kenan ai baka taba ji ba ko baka sani ba wannan ba hujja bace an gane ko da yawa duk abin da aka wayi gari alimta shay'an wa ghabat anka ashiya ka san dan tukulle amma da yawa kuma ka jahilce su ba wanda yake da ilimi cikakke sai Allah duk wanda aka zaka ba shi siffar ilimi to siffa ce kawai ma'ana ta wani bangare siffa ce ma'ana jiz'iyya da ka kai shi wani bangaren kuma jahili ne haka ne ko a bangaren ilimin addinin ma wani ya kware a ilimin qur'ani wani ilimin hadisi wani qur'anin ma qira'at wani tafsiri wani fikihu wani usulul fikihi wani hadisi wani mustalahul hadis ba haka bane ba wani mandaki wani tauhidi wani aqid duk gashi nan ko da zaka dan san cikul cikul cikul cikul dai amma ba zaka tada ka zama gangaran a kowane bangare ba to ma duk mu bari ka waje wannan ilimin motar kana tsayawa kuma sai me ka zama jahili an gane ko mota ta tsaya yanzu a nemo malami kuma babur ɗinka ya tsaya ka zama jahili sai a nemo kuma baka nake shine malamin ka ko ba haka bane ba saboda haka kaga abuwa da yawa ko kuma kawai ka cikin ka ya rikice amai na kana ka fara amai sai a nemo malamin likita haka ne ashe kenan kaga kowanne dan an ce masa malami malintar kawai ta wani bangare ne cikul an gane ko amma ba wai cikakken malami Allah shine al-alimu an gane ko masani na gaba da baya ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma sa ya kunu ba shi ne ya san abin da ya faru da yake faruwa yanzu da wanda zai faru mana da shekara dubu amma da ni da kai kawai cikulle ɗan ilimin namu kaɗan ne cikin cokali ne bai takara ya karya ba Allah shi ne kaɗai ma'ana Allah mulguyu to shine suke cewa ai ma sami'na bi hadha fi abainil awwalin in huwa illa rajulun bihi jinna kun gani kullun hujjar mara gaskiya kenan kawai mutun ne jinna ya shafe shi ba sun faɗa manzon Allah ba sun ce masa mawaki sun ce masa masihirci sun ce masa mahaukaci duk wata kalma ta batanci ba wanda ba faɗa manzon Allah ba kuma duk sai da Allah ya ba ɗaya bayan ɗaya wanke manzon Allah sun ce masa hauka ba mahaukaci ba ne ba sun ce mawaƙi ba mawaƙi ba ne ba sun ce tatsuniyar mutanen farko ce wani yake zuwa manzo Allah yake masa dictation yake rubuta mana Qur'ani ƙarya ne ba maganar Allah bace ba ba abin da basu faɗa ba an gani ma'ana wutan ma da kake faɗa ƙarya ce aljanna ma babu shine ran alkiyama sai ga su a gaban jahannama Allah zai tambaye su asihirun hadha am antum la tubsirun kun ce ma'ana aljanna sihiri ce wuta sihiri ce hisabi babu to yanzu wannan sihirin ne ko ba ku gani da idanuwan ku to Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar Allah ce fatarabba suka cike ta mana fatarabba su bihi kuma idan ku ku jira shi hatta hin zai kale zuwa wani lokaci mana zai watsar ko zai manta ko zai mutu ko kuma jinin da ya kama shi zai sake shi to jinin ya sake shi bai sake shi ba ka gani ko karshe sai da Allah ya zo ya dora a addinin manzan Allah da manzan Allah a duk duniya baki daya kaga ya tabbata kenan wanda Allah ya sa ya bi manzan Allah ya tsira wanda ya bi manzan Allah kuma ya tabe ya halaka na'am mujmal qala rabbi surni bima kadzabu فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
da annabi Nuhu yayi wa'azin kamar da makaranta ayoyin jiya ko yayi da hikimar yayi a boye yayi a fili shi yasa kamar da na faɗa mana jiya akwai wanda dan ka masa wa'azi a fili ba zai karba ba sai ka bi shi har gida ka masa wa'azi akwai wanda ma'ana sai ka mai asirri akwai wanda sai da daddare akwai wanda sai da rana to duk hanyoyi da usulubi dai annabi nuhu yayi amfani da su amma dai baki dai ba su karba ba sai ya ce rabbin surni bima kazzabun Allah ka taimake ni bisa ka bani agaji da gudunmuwa bisa wannan karetan da suka yi fa'auhaina ilaihi sai muka yi masa wa'ayi a nis na ilfulka bi a yudina ka je ka sassaka jirgin ruwa da kulawanmu wa wahayina da umarninmu fai za ja amuruna idan al'amarin ne ya zo alama shine wa faratan nur ko za ka ga cewa ruwa ya fito daga ƙasan danderu da ake gasa gurasa ko ko menene ko burodi daga nan saboda a nuna maka kudurar Allah ka gani ko akal halin a wayi gari a ce ga ruwa ya zo amma ya zo daga cikin murhun da ake gasa gurasa kaga wannan ai daga alama ce to kana ganin wannan ishara to al'amarin ya zo ka kintsa ya kai annabi nuhu da kai da mutanenka fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn haka kowane irin aure na halittar duniya namiji da mace a cikin wannan jirgi naka wa halaka da kuma ma'ana iyalanka ko ko kuma wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqaul duk muka halakar da su sai wanda maganan mu ko hukuncin mu ya tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba wala tukhatibni fil ladina zalamu kar ka sake min magana dangane da wanda suka yi zalunci innahum mughraqun hakika Allah zai halakar da su wayansu malamai suka ce Allah ya faɗa masa ne haka ne akan dan samana shi dan annabi nuhu kenan to duk wannan dai zai nuna mana na farko dai za mu gane cewa mai da'awa sai ya haƙuri tunda ba don ya haƙuri ba shekara dubu ya ba hamsin yana fama da abu ɗaya ɗaya kenan abu na biyu kuma yana nuna mana cewa in dai za ka ba hanyar tafarkin da'awa to ba irin jafa'in da ba za ka gani ba kaga ai aya ta nuna mana a wani guri lokacin da yake aiki da umarnin Allah na sassaka wannan jirgi ai mutane suna masa izgilanci ko suna cewa a'a dama nuhu ka iya kafin ta daman ka addabi mutane da wa'azi a ce kai daman kana da aikin yi daman kake wannan wa'azin to kaga wannan ya nuna cewa isgilanci da habaici da jefa magana a gurin mutanen banza ga mu'mini abu ne da mai sauki Allah ce wai zaman rubihim ya tagamazun an gane ko da sun wuce ta gurin su mana suna zinde suna kifce suna yafje ku kalle su in kaga mutanen fa wai su ne ahalullahi to duk wannan sai ka jure sannan wannan kuma yake ƙara nuna mana cewa yan uwantaka ta addini ta aƙida ta fi kowace yan uwantaka ƙarfi tunda kun ga ɗan annabi nuhu shi wai a tunaninsa zai tsira daga wannan ruwa na al'amarin Allah shine ya hau kan dutse ƙato ko idan uban ya ce zo ya ɗana yarkan ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu sai ce sa'awi ilal jabali ko قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين idan mahaifin annabi nuhu ya ce wa da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana taho ka shiga wannan jirgi sai ce sa'awi ila jabalin zan samu dutse mafi girma in haye kan shi ya asimu ni min alma wanda zai kare ni daga wannan ruwan da kake faɗa ba kana cewa ruwa bane zai hada duniya baki daya to ni zan hau kan dutse in na hau kan dutse ai na tsira sai uban ya amsa masa cewa la asima al yawma min amrillah a yau fa ba wanda ya sai ya kubuta ya tsira daga lamarin ubangiji sai fa wanda Allah ya ji kai wanda ku Allah ya ji kai shine wanda ya imani da ni ya shiga wannan jirgi na to ba a je ko ina ba Allah ya ce fa'alahuma fa'ala bainahuma al-mawj kawai sai wata kumfa ma ta raba tsakanin annabi Nuhu da danshi al'amarin Allah ya riga ya doso ka gani la mafarra wa la mubita ba gurin kwana ba gurin tsira sakon Allah alƙawarin Allah ya cika saboda haka magana ta gare to shine yake cewa ya ubangiji kamun alƙawari zaka tserar da ni da mutane na innahu min ibni ko innahu min ahli ya Allah ai dana ne nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakim
yace ya dana kamun alƙawari ya ubangiji kamun alƙawari cewa zaka tseratar da ni da iyalaina wannan kuma dana ne ya Allah sai Allah yake ba shi amsa cewa a'a ba ɗanka ɗanka ma'ana ba ahalinka ba ne ba kenan ahalinka wanda aƙida ta haɗa ku ko ba garin ku ɗaya ba ko ba yaren ku ɗaya ba ko ba kalle jikin ku ɗaya ba in dai yana kan aƙida irin aƙida ka to magana ta ƙare kun zama bai ɗaya har ya fi alaka uwa ɗaya ba ɗaya kuma wallahi kullum ba za mu yi imani na kirki ba sai mun samu wannan shi yasa manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ku ba zai zama cikakken imani na gaskiya ba sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka an gane ko amma duk lokacin da kake so wa kanka alkhairi kana so wa dan uwanka sharri to wallahi baka da imani dan uwanka kuma dan uwanka ne a ko ina kake jin dan uwanka ne musulmi ne dan uwanka amma yanzu an waye gari kawai sai dai in fatin ku daya sai in kabilar ku daya sai in yaran ku daya sai in kungiyar ku daya wannan kuskure ne ma damar musulmi ne musulunci ya fi karfin komai musulunci yana gaban komai da kuma kowa saboda haka magana cewa yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka ta gaskiya to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yayi addu'a kuma ga annabi Nuhu nan ya sassaka jirgi Allah ya ce ka je ka tafi akan kulawar mu kuma da ma'ana wahayin mu bi ma'ana da umarnin mu alamun umarnin mu ya zo za a wayi gari wannan tanderuwa zai fara fitowa a tanderu kasan ma'ana murhu kenan fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn bi ma'ana ka kama kowane irin aure ka sanya kuma duk wannan yana nuna mana cewa annabi nuhu yana bin umarnin ubangijin shi ne kuma har Allah ya zo ya tabbatar bayan ma'ana Allah ya halakar da wanda zai halakar Allah ya wa sama umarnin ki rike ruwanki ke kuma sama kasa ma'ana ki zuke naki shikenan sai ga jirgin su ma'ana ya tsaya a bakin gaci kuma kudura ta ubangiji inda ba dan hikima ta Allah ba irin wacce wa annabi Musa to kaga ai wannan ruwan na janyewa tabo da laka ne zai zama ko ta yadda ma ba za su iya tafiya ba amma kaga yadda Allah ya yi wa annabi Musa gata inda ya ce masa ma'ana fadrib bi asakal menene bahar fanfajar ko bi ma'ana ka bigi bakin tekun da sandarka ruwan nan zai dare mahallin shahidai Allah ce fala takhafu darkan wala taksha an gane ko kuma baki ɗaya karka ji tsoron nitsewa ko makamancin wannan kana shiga ruwan kana bugawa ruwan zai dare kuma Allah cikin ikonsa zai yashe zai busar da wannan tabo zai busar da wannan laka a tsammanin ka tunda tekucin ruwa ya janye dole a samu laka da yambu ko to amma da yake abin na ubangiji ne sai ya busar da yambun ya busar da lakar saboda haka ba wani abin da zai taba mutanen annabi Musa to shi ma haka annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bayan ruwan ya janye sun tsaya bakin teku ma'ana ƙasa ta bushe komai ya zama ma'ana sabo fil ya zama na iya wa'annan zuri'a ta annabi Nuhu su ne kuma suka ta hayyafa har Allah subhanahu wataala ya kama wannan yanayi har aka fito da annabin mu annabin tsira Muhammadu Rasulullah dan gidan Abdullahi dan gidan Amina Allah subhanahu wataala ya ƙara rahama ga manzansa na'am فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين نعم الله فإذا استويت أنت ومن معك idan kun zauna kun daidaitu kun kintsa a cikin wannan jirgin ruwa na ku kai da mutanenka to Allah ya ce faƙulka ce alhamdulillahi lalazi na jana min alƙawmin zalimin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsere da mu daga mutane azzalimai ku duba wani abin mamaki Allah ne ya yi aikin kuma yake koya wa bawansa ga abin da ya kamata ashe duk lokacin da ka shiga wani rintsi ko wata cakwakiya Allah ya fi da kai me ya kamata ka yi ka gode mishi Allah ya zarbe ka da wani ciwo ko ‘ya'yanka ko matarka ko Allah ya zarbe ka da nau'i na talauci ko Allah ya zarbe ka da firgici da tashin hankali da zulumi sai Allah ya kubutar da kai ya kamata ka gode wa Allah bayan haka Allah na gode maka to shine Allah ya ce ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya tsayar da mu daga mutane azzalimai wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan kace ya Allah ka saukar da mu ma'ana ka aje mu a gurin sauka mai albarka wa anta khairul munzilina kai ne mafi alkhairin saukar da bayi a guri mai albarka inna fi zalika laayatin haqiqa a cikin kissar annabi nuhu da yadda ya wa'azi shekara dubu ba hamsin da yadda ya sassaka wannan jirgin ruwa da yadda ya tara al'umma fasinja a wannan jirgin ruwa na mutane da aljanu da yadda Allah ya bashi ma'ana mafita Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi wa in kunna inna lamubtalina duk da cewa ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe mu to kaga wannan yake nuna cewa ba za ka taba samun nasara a rayuwa ba sai Allah ya jarraba ka an gane ko kuma duk inda Allah ya matsa ka in dai kai hakuri to akwai nasara shi yasa Allah ya manzo Allah yake faɗa a hadisi lan yaghlibal usru yusraini an gane ku yusru usraini ar abada tsanani biyu an gane ko ba zai taba rinjaye sauki ɗaya ba bi mana sauki ɗaya zai rin tsanani biyu sauki biyu ba za a taba wayar gari a samu tsanani biyu ba kuma sauki ɗaya ya zo in dai tsanani biyu ne sauki ma biyu ne inna ma al'usur yusra shi yasa yazo da ada ta tahasta mana tahassi mana at tahassur cewa babu wani tsanani face akwai sauki duk inda ka samu tsanani biyu to sauki biyu ne to wannan zai baka nutsuwa duk irin yadda ka shiga wahala to wallahi ka sa tabbacin cewa akwai warwara akwai sauki na zuwa kar ka yadda ka shiga matsala ka ce ta dawo kenan a'a ai ba wani abu wanda yake sarmadi abadi sai Allah duk abin da aka samu kunci akwai sauki duk abin da ta tsuke to za ta bude an gane to kullum mu yadda da wannan imani mu kalli yadda annaba suke shiga halin kakanika yi amma daga baya Allah ba fidda su to kai ma da kake al'ummar annabin naka wani kunci ne manzon Allah bai shiga ba kar ku manta fa manzon Allah ya kai ta kawo sahabbansa ba sa iya motsa komai kai an zo ma an tara manzon Allah da sahabbai an je an tura su wani kwari wajen shekarar su bi a wannan kwari duk ganyen bishiyar kwarin nan sai da suka cinye shi baki daya kuma wannan yarjejeniya aka yi aka zo aka kulle aka rubuta aka rataye ta a jikin ka'aba cewa ba za a buɗe muhammadu daga wannan fadama da mutanensa ba sai dai ko su mutu a haka ko kuma su dawo hanyar mu ta addinin mu na gaskiya haka ba aka yi wannan ka'ida da aka rubuta kaga wani irin kunci ne manzo Allah bai sha ba ba za su kai kayan sayan su a saya ba a gari ba za a kawo musu su ma kayan saidawa gari ba ba mai shiga gurin su ba mai fita gurin su su kadai Allah kuma yana kallon manzo Allah a wannan hali ka gani dan a nuna maka cewa dole ne sai an sha wahala a rayuwa an gane ko dole sai ka gurzu ala qadaril kaddi ta'til azaimu gurgudan juruwarka gurgudan wahalarka gurgudan burin da Allah zai kawo maka kenan ba a taba samun bulus a rayuwa duk wanda yake nema hanyar bulus to ya tabe bai kama hanyar gaskiya ba shi sa kake ganin matasan mu suna shan wahala wai dan yayi dan cikulin karatun sa na boko wata ya gunto diploma sa ko gunto NCE din sa ko dan digirin sa shi ba zai aikin wahala ba zaka bata kanka lokaci ne kana yaudara kanka ka je kai dako ka huta kanka wallahi ka je kai share kwata ka huta kanka ake biyan ka ka je ka zama jari bola ka huta kanka kowa da haka ya fara wannan shine so mun tabi ikhlasin ka da jure ka shine Allah zai buɗa maka amma kullum kowa cin bulus yake bukata wayyo to wallahi yadda kaga duniyar nan ba a cinta da bulus balle lahira an gane ko duniya ta fi karfin a cinta da bulus sai an wahala saboda haka ka wahala ka samu duniya balle kuma lahirarka to shi yasa in mun kalli rayuwar manzo Allah manzo Allah ya wahala kar ku manta manzo Allah ba saboda halin kunci ba sai yayi kiwo na dabbobin gari ake biyan shi sai abinci haka fa ya rayu haka fa za a bashi kiwo ya kora ya tafi tafiya tsawon lokaci ba kafin ya dawo in ya dawo a biya shi abin da ya kamata a biya shi haka fa annabin naka ya rayu ya rayu maraya an zo kawo shayarwar sama a kasuwa makka aka rasa mai ɗauka shi kowa in an ce ga maraya ta ce awa ba ni ba maraya an gani ko kowa an ce ga maraya awa ba na bukata mai uba nake so wanda ne ma zan samu ta goma shi ita take faɗa fuwai ba ko ko kuma sa'adiyya kai sa'adiyya radiyallahu anha tace sai da yamma ta yi duk za a koma ma'ana kasuwa za ta tashi ni ban samu ma'ana yaron reno ba sannan na ce ina wannan marayan da kuke cewa ku ba ni kanna koma gida hannuna ba komai sannan ta karɓi muhammadu fa ta ce wallahi tana ɗora shi a kan cinye ta ta ji canji tana shayar da wani yaro abokin shayar can nonon manzan Allah ta ce ta yi ta ji hatsar ta cika tam ba taɓa jin ruwan nono irin wannan lokacin ba ta tafi da Muhammadu gida tun a hanya dai alkhairai iri daban-daban daban-daban daban ta je gida ta kai manzon Allah dabbobinta suka cika da albarka da nono sai da zama tana ba garin ruwan nono baki na dabbobi albarkacin manzon Allah an gane ko saboda haka baki ɗaya dai wannan alkhairi ya shata ya shata ta sha alkhairi yan uwa suka sha alkhairi amma kaga sai da ya sha wahala a baya bata mai da muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama sai da abokin kiwonsa ya ce da zuko jiya muna cikin kiwo daga wa'yansu mutane da fararen kaya sun duro daga sama sun kama muhammadu sun tafi da shi bayan dutse ina laba ina kallon su suka kwantar da muhammadu suka fasa kirjinsa suka ɗauko wani abu kikirin dama sun zo da wani kofi mai kyalkyali da ruwa a cikinsa suka wanke wannan bakin abin tas sannan suka fasa kirjin muhammadu suka mai da wannan ma'ana abin sannan suka tashi shi tashi wannan labarin da aka ba ta ce to kada yaran nan ya halaka a hannun shiga uku bala mai da shi gurin iyayen shi to kaga bai da yadda ubangiji na yadda manzon naka faita su shi ma jin dadi yayi shi ma wahala ya sha to da ka in ka zo kana ta cewa kai dadi zaka sha to kana bata kanka lokaci ne kana yaudara kanka ne duniya ba gidan dadi bane ba duniya gidan wahala ne Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad mun halitta mutum cikin wahala kai kuma ka ce daɗi za ka sha ka hau ac ka hau mota mai ac ka hau raba ka hau lantsandan duka dai in ka mutu bayan gari inda muke jefar da mushen jaki da akuya nan za mu kai ka to ina ɗakin ina gidan ina motar kaga dai shirme ne saboda haka ka koma ga Allah ka huta akan ka kawai da kai da sarkin da hakimin da gwamnan da shugaban kasan duk gidan ku daya bayan gari amma daga nan wani ba a iya ganin sai an yi tururuwa wani sai an nemi appointment wani sai an yi kaza akwai ran da za a ganshi arhabilis ba haka bane ba to kowa ya ta kanshi kowa ya ba kanshi ruwa Allah ya ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mutalina ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون نعم الله يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين sannan bayan mun hallakar da mutanen annabi Nuhu sai kuma muka tada wasu zungu ko wani gungu ko wani rukuni kuma na mutane daban wasu malaman suka ce su ne adawa an gane ko mutanen adawa da kuma mutanen annabi sale da mutanen annabi hudu Allah ce fa arsalna fihim rasulan minhum su ma sai muka aika musu manzo daga cikin su shi ma dai irin abin da annabi Nuhu ya faɗa mutanensa shi ma shi ya faɗa a na'ibudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi kadai afala tattaqun ba za ku imani ba dan ku tsare da kawunan ku daga azabar Allah wa qala al mala'u min qaumihi ko kaga dai wannan mala'un dai kullun su ne mutanen banza Allah ya ce mu su ne manyan gari kenan wanda suna cewa za su ce ma'ana duk wanda ba mu yadda ba za a yi ba haka za ka ji mutum mu zai faɗa mu zai ja da mu mu zai ja da mu a garin nan to za mu ga bayan shi ayyo kwana nawa ne duniya mai yayi za ta aje ka ta ɗauko wani ɗayan biyu ne fa ko ka mutu ko kuma ma'ana a waye gari ka tsufa an daina yi da kai yanzu ya ba yayin ka bane ba shi yasa ba haushe yake cewa mai layaki yayi menene mai zamani to zamani shi ma zai mulkushe ai ka ga wani mawaƙi ya ce duniya kamar shigar rawa ce wannan ya taka tashi sai ya ja da baya wancan ma ya shiga ya taka tashi ya ja da baya watan wata rana duniya duk ta gama da ku ba haka bane ba haka duniya take watan wata rana ta menene ta gama da kowa ta haɗiye kowa to Allah ka bamu nasara to shine Allah ce wa qala al mala'u min qaumihi ko sai wasu daga manyan gari daga cikin mutanansa allazina kafaru wani suka kafirce suke cewa wani suka kafirce wa kazzabu bi liqa'il akhirah suka karyata cewa babu wata haduwa ta lahira wa atrafnahum fil hayatid dunya muka je da su dadi a wannan rayuwa ta duniya dama ai kaga sai ka ci ka koshi kake tsula tsiya inda talauci ai ba tsula tsiya ko ba haka bane ba in kaga ana tsula tsiya kudi ne ko mulki suka yi yawa suke ce ma haza illa basharun mithlukum kaga irin hujjar mutanen annabi nuhu irin ce irin hujjar wannan mutane wai wannan ma haza ai ba kowa bane ba illa basharun mithlukum sai mutum ne kamar ku irin ku to dama mutum ne ba irin irin mutane ba dama ai mutum ne ai sunnar Allah haka ta gada su ma wai ba haka kafirai suke faɗa manzon Allah ba cewa wai wai wai wai inda ya kai annabin gaskiya ne so muke da Allah yanzu ka ce wannan Qur'anin ya sauko daga sama takaddun falalan falalan falalan magan su a gaban mu ba ka suke faɗa ba ko kuma me zai hana in kai annabin gaskiya ne ka sa kake samun escort na mala'iku in ka je kai wa zai mala'iku su ce eh gaskiya ne eh tabbas haka ne mu je gaba to kaga wai mutum sai abin da yake so shi za a masa kenan zai yi da Allah kenan ko to da Allah wani irin tsari ne wannan duk abu mutum ne kun san shi da amana kun san shi da gaskiya hasali ma kuke ce masa Muhammadu Amin karshen dai aminci kenan ko amma yanzu ya zo ya faɗa muku kun giji to wannan daman al'ada ce ta mutanen banza Allah ya ce saboda mun ji da su daɗi wa atrafna wa fil hayatid dunya mun ji da su daɗi a wannan gida na duniya za su ce ma haza illa basarun mislukum ai wannan annabi ba kowa bane illa mutum ne kamar ku ya'kulu mimma ta'kulun minhu kuna ci da yana ci irin yadda kuke ci daga abinci wa yashrab mimma tashrabun kuma yana sha irin yadda kuke sha to dama ai ya ce shi wannan daban ne ai bai faɗa ba shi bai ce mala'ika bane ba ko daman shi mutum ne ma karewa kun san tarihinsa kun san gidansu kun san iyayen shi ne abin baiwa a ciki ai illa bako ya zo da sako shine matsala a ce ba mu san kwalitin ka ba ko to amma dan gari ne an san shi an san iyayensa to ai yanzu kawai in ya zo kuma kun san tarihinsa a baya ba makareci bane ba ba mai yaudari bane ba ba mugu bane ba ba azzalimi bane ba to me abin shakku kuma akai Allah ka mana gam da katab Allah ka samu dace an gane ko to wannan ne ya kamata kullum ya zama da cewa dan adam yana kula hujja kullum takan zama hujja idan Allah ne ya ba da dalilin abin ya zama hujja amma abin da za ka ga cewa kai hujja ce ko dalili ne wannan ba shine dalilin ka ba dan mutum yana cin abinci ba shine dalili ba dan mutum yana sha dan kun san iyayensa kun san kakannin shi ba wannan yana nuna Allah ba zai iya bai sako ba ai shi annabta wannan zabi ne na Allah ba shay'un bane muktas an gane ko shay'un ne mana ikhtiyari min indillah zabi ne daga Allah ba tsururuta su ake yi ba ba wai kalwa zaka shiga ba Allah ya baka annabta a'a an gane ko zabi ne daga Allah saboda haka tunda zabi ne daga Allah kuwa in ya zabi mutum to shi kenan sai ka yadda ka bi shi shi ne samun zaman lafiyarka idan baka bi shi ba kuma to ka shiga halin kakani kai to muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da ya bamu juriya da sabati akan hanyar gaskiya kuma ya bamu juriya da dagewa akan hanyar gaskiya ciyaman na kalamar hukumar ningi ya ce a sanar da yan uwa da Allah a sa addu'a dangane da wayannan mugaye da suke kawo hari suna bata kayan al'umma kaga wannan musiba ta mu ce baki dai fa wai wai wai mutum ka rasa kai wato ni ko da yau ba kuma mai da Allah ba Allah da yau ba mai da Allah ba ƙarya ne kawai yanzu wanda ya yarda da Allah kuma yadda akwai isabi yau shi zai je ya bata kayan al'umma duk fa wanda duk wanda yake da haƙƙin nan fa ka dauki alhakin shi duk wanda suka lalata wutar garin nan wallahi duk wanda ya shiga kunci sai Allah ba su kamashin zunubi ran gobe kiyama wani irin bala'i ne wannan kayan al'umma za ku zo ku lalata muna addu'a Allah abinda suka mana Allah ka musu Allah abinda suka mana Allah ka musu duk masu niyya irin wannan Allah ka biyu su ka halka mana su wannan ba alkhairi a cikin su ba alkhairi kwata-kwata wani ya shiga kunci mai sana'a ya samu matsalar sana'a mara lafi kowa ta shafe shi kowa saboda bukatar ku kuma in ka je ka bibiya an sai da abin a banza mai sayan barawo masu ɗaukar barayi masu ɗaure musu gindi su ma barayi to Allah karka ba su damar moriya da wannan abu duk wani mai son ya cuci al'umma Allah ka gama da halinsa me amfani irin wannan a rayuwa kuma haka za mu ga daidai a wannan zamin za mu ga daidai saboda haka kawai muna yaudara kawunan mu ne inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun zama barayi masallacin unguwar mu dabda azumin nan aka shiga aka dauki batirin sola aka fasa karfan na ce kai sata ta kai sata kuma kafin wannan ma sai da aka hau fol din aka cire lasfika baki daya dan Allah wani irin wai zara'a mu ta kai dakin Allah za a yi sata kai a wannan kasar fa to ba yanzu wai har mu ce ma a anna haza wal hiya min andi afusikum hannayen mu ne ya kawo dukkanin ba mu da gaskiya ina za mu ji dadi kuwa kowa mayaudari kowa makaryace kowa dan damfara kowa dan 419 kuma sai maga daidai hop wallahi in ba mu gyara ba Allah ba zai gyara mana ba wannan gyaran na hannunmu qultum anna hadha ta ina wannan kul me kul wa min anfusikum da kawunan kawunan ku ne ku gyara in kun gyara Allah sai ya gyara muku amma ba mu gyara ba ina gyara ba gane ke azzalimi magini azzalimi lebur azzalimi dan da ku azzalimi me sai da yalo azzalimi me sai da karas azzalimi me sai da tumatir azzalimi an gane ko malam makaranta azzalimi malam makaranta allo azzalimi malamin jami'a azzalimi shugaban kasa azzalimi gwamna azzalimi chairman azzalimi dan majalisa azzalimi malamin tsoro azzalimi to don na maka daidai ai ba za mu ga daidai ba kowa sai ya gyara kowa ya gyara abin da yake gaban shi shi ne magana ta gaskiya kawai amma inda ba za mu gyara ba ba ruwan Allah wallahi wallahi kar mu tsammanin cewa za mu samu canji Allah tunda ai wayan da ake daukar daga cikin mu ne kana gani mutanen fayan sun zama inda zaka bashi to uban kowa ma ya halaka uban kowa ya halaka yanzu ba ana talauci ba ka je iya faɗi malami na Kano ka sha kallo wallahi ta zaka in ka shigo garin Kano ba kowa yadda ake tafiya umara da yara da mata da ƙananan yara abin sai ya ɗaure ma kai in ka ga yadda ake fita umara a ramadanar abin da sai kulle ma kai kai ka ce ba kuɗi kai ne ba ka da su kai ne ba ka da su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بأمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله